صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na 18 ga Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 1447 wanda ya yi daidai ga bakwai ga watan uku 2026 don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci ne muke mun tsaya kan aya ta sha takwas mun tsaya kan aya ta sha bakwai a yau za mu ci gaba a kan aya ta sha takwas insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah madaukakin sarki yace a ja'altum siqayatal hajji وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله yanzu za ku sanya a ja'altu yanzu za ku sanya siqayatal hajji shayarwa wanda ake mahajjata أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام دلالة مسلاتي للفرما وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ينزاك سن شاير أو وجن حجي دقم راية مسلاتي للفرما za ku sanya wannan ya zamo kaman amana billahi wal yawmil akhir kaman wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe wa jahada fi sabilillah kuma yayi jihadi a cikin hanyar Allah wannan zai zamo daidai da wannan Allah ya ce la yastawuna inda Allah ba su zamowa daidai a wajen Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki bai shiryar da mutane wanda suke azzalimai wannan aya malamai sun sabani wajen sababin nuzul nata shin ta sauka ne akan kafirai ko ta sauka ne akan mu'minai rigima da ke da kwai nawa yafi tsakanin muminai da muminai ne ko tsakanin kafirai da muminai ne don haka yana daga cikin asbabun nuzul wanda ake ambatawa cewa mushrikai suka koma wajen yahudiyawa suka ce annabin nan da yake ganin yana da daraja yana zuwa yana kaza yana kaza mu waɗanda muke shayar da mahajjata mu waɗanda muke yi ɗakin Allah hidima suke tambayar yahudu kenan su shirkan larabawa cin da mu da annabi wane ne fi daraja to da man kane mu shawarar ba yahudu ne za ka je suka ce ai ku da ke kula da ɗakin Allah ku ne kuka fi daraja an ce kuma abbas na abdul muttalib ne ibn abdul muttalib ya zamana suna magana da shi da ali ibn abi talib da kuma talha al-abbas yace mu ne ke shayar da mahajjata siqaya Talha ya ce mu kuma mu ne masu hidima na ɗakin Allah suka ce su ne suka fi akan Ali bin Abi Talib wanda yake shi jihadi yake sai aka saukar da wannan aya wannan ya tabbata cikin sahih muslim wani sahabi ya ce bayan imani da Allah ba abin da nake guri ya zama da ina yi kamar shayar da mahajjata guda yace ni kuma ba abin da nake guri ya zama shi ne na yi kamar tashi da raya ɗakin Allah wani yace dukkan jihadi ya fi waɗannan ababen to shi ne Allah madaukakin sarki ya yi bayanin fabbala jihadi akan waɗannan sai ya zama na in aka ce tsakanin kafirai da musulmi ne to wallahu la yahdi al-qawma zalimin anan za ta iya amfani amma in ya zama tsakanin musulmi da musulmi ne ake wannan rigima ta kaka cikin musulmi akwai waɗanda suke shayar da mahajjata akwai waɗanda suke raya ɗaki na Allah akwai waɗanda suke jihadi to ina wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin za ta zo ta yi aiki to don haka wasu suka mai da wannan magana ce wadda ake yi makafirai Allah da ya ce a ja'altum siqayatal hajji malamai suka ce akwai mudafun wanda aka shafe a ja'altum yanzu kun sanya ahla siqa ahla siqayatal hajji waɗanda suke shayar da mahajjata kun sanya su kamar amana billahi kawai wanda ya imani da Allah ko kuma a ja'altum amala siqayatil hajji ka amalu man amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah Allah madaukakin sarki yace la yastawuna inda Allah ba su zamowa daidai a wajen Allah madaukakin sarki wannan kuma ka dauki wajen bangaren kafirai waɗanda suke ganin shayarwa da suke ɗauka a kula da ɗakin Allah da suke zai iya sawa su samu daraja mai girma wadda take ko da ba tare da imani ba kenan wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce la yastawuna inda Allah waɗannan ababe ne wanda suka ambata suna da daraja a wajen Allah shayar da ruwa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ayyu sadaqati afdal cikin sadaka da mutum zai yi wace sadaka ce tafi kowace sadaka lada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace saqiyul ma shayar da mutane ruwa wanda za su jika cikin su wata mace da tace za ta yi waqfi me ya kamata ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta sanya wannan wakfin ya zamo shayar da ruwa ne akwai karuwa wadda ta zo ta sha ruwa ta gangara rijiya ta ɗebo ruwa ta sha sai ta fito sai ga kare yana fiddo harshe saboda kishirwa ta koma ta ciko ta kalma nata sau ciki ta sha yadda wannan karan Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata dukkan laifuka wadda ta yi don haka waɗanda suka yi waɗannan ababe ga ɗakin Allah ababe ne masu girma hidima da ɗakin Allah shayar da mahajjata me yasa bai masu amfani ba saboda rashin imani da Allah da basu yi ba idan aka haɗa waɗannan tare da imani da Allah to mutum zai samu gaba-gaba wajen Allah maɗaukakin sarki a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah waɗannan ba su zamowa daidai wajen Allah
wallahu wallahu la la yahdi al-qawm yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
Allah madaukakin sarki yace alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun wanda su alladhina amanu wanda suka yi imani wa hajaru suka yi kaura daga Makka zuwa Madina wa jahadu suka yi jihadi saboda daga kalima ta Allah fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da kuma dukiyoyinsu da kawunansu to irin wannan Allah ya ce a'zamu darajatan inda Allah su ne mafi girman daraja a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izun waɗannan su ne waɗanda za su tsere ma abin da suke gudu su cimma abin da suke nema wannan su ne ake ce ma alfa'izon allabina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi a cikin hanyar Allah ba wai da dukiyarsu kaɗai ba bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu komi ba su bari ba to irin waɗannan Allah ya ce a azamu darajatan inda Allah su suka fi girman daraja a wajen Allah madaukakin sarki kenan in neman ake a gano suwa suka fi daraja waɗanda suka jero waɗannan ababen su ne suka fi kowa daraja malamai suka ce a azamu wannan da aka zo da shi af'alu tafdhil ne wannan sai nuna mamu cewa rigimar nan ba tsakanin kafirai bane da musulmi ake yinta tsakanin musulmi da musulmi ne wacce rigima ta baya su wane ne suka fi a ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah kenan kaman yanda ya tabbata a cikin sahihu muslim cewa mutane uku ne suke cewa ni ba abin da yake birge ni cikin ibada in yi kamar shayarwa guda ya ce ba abin da ke birge ni in yi kamar kula da ɗakin Allah guda ya ce shi kuma jihadi to wannan a abamu darajatan inda Allah yana nuna waɗanda suke wannan gardama ko waɗanda ke wannan magana musulmi ne saboda ya nuna suna da ajiro wannan suna da ajiro wannan suna da ajiro ha'ula'i a azamu darajatar inda Allah waɗannan suna da daraja ƙari a kan na wancan to inda ba musulmi ne su ba ta ina ne za su samo wannan daraja ba su samun daraja kafiri duk abin da zai aikata na alkhairi bai da daraja a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izun waɗanda suka aikata haka su ne waɗanda za su rabauta ranar tashin alkiyama alfauzu abin da aka ce ma fauz shi ne mutum ya tsere ma abin da yake gudu ya cimma abin da yake nema ba abin da ya kai tsere ma abin da kake gudu ka samu abin da kake nema kamar shiga aljanna ka tsere ma wuta kuma ka samu shiga aljanna cikin ababe na ki a ko'ina ba kamar wuta naru jahannam ba mugun abu wanda yake wutar jahannam in ya zama da ka tsere mata cikin ni'imomi kuma ba wata ni'ima wadda ta kai aljanna sai ya zama da ka tsere mauta ka shiga aljanna zalika huwa al-fawzul mubin wannan shine rabauta wadda take mabayyaniya wadda ta kai matuka wajen girma
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
Allah madaukakin sarki yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allaha 'indahu ajrun 'azim yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Allah madaukakin sarki yana yi masu albishir bi rahmatin minhu da wata rahama daga wajen shi wa ridwanin da yarda daga Allah wa jannat da kuma aljannoni ba ma guda ba lahum fiha na'imun muqim suna da wata ni'ima wadda take ta dindindin wadda ba ta karewa khalidina fiha abada suna abin kadarta madawwama a cikin wannan ni'ima din wadda aka ce mata muqim ce kuma za su dawwama a ciki inna allaha indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki lada mai yawa tana wajen shi kidan Allah da kansa shine zai masu albishir yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi rahama ta haɗe dukkan waɗannan ababen waɗanda aka ambata sai aka kuma ana cewa waridwanin da kuma yarda daga Allah Allah madaukakin sarki zai yarda da su wanda ba zai yi fushi da su ba har abada wannan riban lahi wanda za su samu yana daga cikin ababe wanda ke tabbatar da 'yan aljanna kuma ya sa kwanciyar hankali gare su don in ya zama na ka shiga cikin ni'ima sannan akwai taraddudin wannan ni'imar yau ko gobe za ta iya kushewa to bayan da za a yi hankalin mutum ya kwanta mafiya yawa ababen da ke hana kwanciyar hankali shine tsoro ya zama da mutum yana tunanin wannan abu da nake ciki yana iya karewa wannan abu da nake ciki yana iya zamowa a waye gari babu shi to wannan yana ɗaya daga cikin ababen da yarda Allah ke gusar da su in Allah ya riga ya yarda da mutum to Allah bai warware wannan yardar tashi wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim suna da wata ni'ima wadda take ta dindindin al-muqim wanda yake zaune wuri guda shi ne ake ce ma almuqim wanda ba zai gushe ba kenan su wanda suna da ni'ima wanda take ba ta gushewa kuma khalidina fiha abadan suna abin kadarta ma dawwama a cikin ita wannan ni'ima din inna allaha indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki lada mai yawa mai girma tana wurin Allah wannan aya ta nuna mamu dawwama ta ni'ima ta Allah madaukakin sarki wanda ba ta gushewa wannan shine ke ba mai hankali zaben lahira akan duniya malamai suka ce da a ce duniyar nan ta zinare ce ita kuma aljanna ta ragga ce ko kuma ta ƙasa ce amma dai ana buƙatar da ƙasar nan a yi amfani da ita suka ce da mai hankali zai zaɓi ƙasa akan wadda take tana nan dindindin ba ta kushewa akan zinari ko rayuwa mai daɗi wadda za a wayar gari a ce yau babu ita kinan wannan ya nuna duniya ba bakin komai take ba ga Allah lahira kuma ita ce wadda take ta dindindin dan haka to da yawa Allah madaukakin sarki ke cewa wal akhiratu khairul liman ittaqa rayuwa ta lahira ita ce tafi ga wanda suke tsoron Allah wannan zai kara tabbatar mamu da kadiyya wanda yana yiwa mun taɓa bayani kanta na cewa aljanna tana nan dindindin ba ta gushewa haka wutar jahannama da wanda za su shiga ciki suna nan dindindin ba su gushewa saboda kowane daga cikinsu Allah ya ce khalidi na fiha abada kenan za su dawwama ciki har abada ababe wanda ake hakaitowa daga wasu malamai wanda suke cewa za a taɓa wayan gari a tar da ba aljanna a'a ba wuta za a wayi gari a tar da ba wuta wajen wuta shi ya fi yawa ko za a iya wayan gari a tar da ba aljanna Allah ya ce kuma har abada ‘yan wuta kafirai har abada suna cikin wutan nan muminai wanda suka shiga aljanna har abada suna cikin aljannan nan wasu malamai suka ce a dole sai an samu wani lokaci wanda za a rasa aljanna a rasa wuta to ta kaka kuma Allah ya ce abadan suka ce wannan gudun ka a samu waɗanda suke wanzazzu har abada Allah madaukakin sarki ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komi zai hallaka sai dai Allah madaukakin sarki to in ya zamana akwai aljanna akwai yan aljanna akwai wuta akwai yan wuta kenan kuma har abada su ma rayuwarsu kenan ba Allah kaɗai ne zamowa shi ne abada zai yi saura ba kenan akwai wasu wanda za su yi saura tare da Allah wannan shi ne yasa suka ce yana yiwuwa a samu gushewar aljanna ko a samu gushewar wuta to amma dai abin da ke bambanta tsakanin zamowa ta 'yan aljanna ko zamowa ta 'yan wuta cewa Allah maɗaukakin sarki zamowar shi takan ci ce zatiya ne ba wani ne ya ba shi wannan daman na ya ci gaba ba amma 'yan aljanna ko 'yan wuta Allah ne ya ba su wannan dama na su ci gaba yau ko gobe in Allah ya ga dama ya shafe su zai iya shafe su kenan istimrariya na rayuwarsu ci gaba na dindindin nasu Allah ne ya ba su wannan dama ba dama ce wadda take mai matsayin kanta ba kamar yadda take wajen Allah madaukakin sarki lahum biha na'imun muqim khalidina fiha abada suna abun kadarta madawwama a ciki har abada inna Allah indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki lada mai yawa tana wajen shi ita ce aljanna
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kakkuriki mahaifanku da ƴan uwanku matsayin makaunata inistahabbul kufra ala iman in har suka zaɓi kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum duk wanda ya ba su soyayya da ƙamna ya jibinci lamarinsu ya zama da wannan ya sa su gaba da Allah da ma'aiki fa ula'ika humur zalimun waɗannan su ne azzalimai wannan aya tana bayani akan abinda sahabbai suka samu kansu a ciki lokacin da suke neman su yo hijira su kaura cike daga makka zuwa madina ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wanda iyalansu suka hana su sai mutum matashi sai ta ce ina za ka damu nan muka saba nan 'yan uwanmu suke wannan ɗan shi ya kama shi ya ce ina za ka damu ko ina za ka barinmu to sai ya zama na wani hakan zai iya hana shi ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ma mahaifiyar shi ta nuna mashi cewa in hanyar imani da annabin ita tana iya kin cin abinci don ta kashe kanta duk waɗannan sahabban annabi sun ƙetare wannan لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ككلكي ما هيفنكو da ‘yan uwanku makamnata in ya zama da sun fi san kafirci akan musulunci wannan sahabban annabi suna daga cikin waɗanda suka tabbatar da abin da wannan aya ta yi umarni da shi sahabbai wani ya gamu da ɗan shi a wajen yaƙi ɗan ya ce sai ya rinka kauce mashi shi ɗa yana daga cikin gungu na kafirai uba yana daga cikin gungu wanda yake tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce ma baban shi ina ganin ka baba nake kaucewa don ka'in sare ka ya ce aika ni da na gane ka da na kashe ka tunda har ka iya ɗaga takobi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sunanka yaƙe shi to menene amfaninka kuma abu ubaida ya kashe baban shi a wajen yaƙi saboda so ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana mai kashaidi ya gusa ya gusa kai ya tunkaro annabi ya ƙi jin magana shi daga nan ya tashi da shi wannan ke nuna sahabban annabi ba su bar wani abu ba wanda suke ƙauna sai da suka gabatar da Allah da ma'aiki akan wannan abun kamar yadda aya za ta nuna mamu a nan gaba ya ayyuhan nabi na amanu la tattakhidu aba'akum ya ku waɗanda kuka yi imani ka kuriki mahaifanku wa ikhwanakum da ƴan uwanku أولياء مسويا إن استحبوا الكفر على الإيمان إن حسك في سن كافرتي أكن إيماني ومن يتولهم منكم وأنكم يراسوا سويا دقلا دقتكنكم فأولئك هم الظالمون وأن سوني الظالمين
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تكفرون تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah madaukakin sarki yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم إن يزموا قوى يومكم وإخوانكم دينقوانكم وأزواجكم دماتكم وعشيرتكم دا أبوكا زمنكم ينقوانكم wa amwalin iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka tara wa tijaratun da kasuwanci wanda takhshawna kasadaha kuke tsoron yayi kwantai ya zama na ba a saida ba wa masakin tardawnaha da mazaunai gidaje wanda kuka yarda da su in waɗannan ababe suka zamo a habba ilaikum min Allah wa rasulihi sun fi soyuwa gare ku da Allah da ma'aiki akan Allah da ma'aiki fatarabbasu to ku saurari abin da zai zo fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ku yi saurare ku jira hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'abarin shi ko fathu makka ko kuma abin da zai same ku na azaba wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah madaukakin sarki bai shiryar da mutane waɗanda suke fita daga da'a shi Kul in kana aba'ukum in ya zama uwayenku da yawa daga cikin bin Allah san uwaye da bin abin da uwaye suke kan shi shi ke hana mutane su zo su bi Allah da ma'aiki duk annabawa waɗanda suka zo ba a ƙibinsu ba sai cewa ka zo da abin da yake ya saba ma abin da mahaifanmu suke kan shi haka Allah madaukakin sarki yace wa kadalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala abaihim muqtadun ba mu aiko wani ma'aiki ga wata alƙarya ba ko wani gari illa qala mutrafuha sai majiya daɗin garin sun ce inna wajadna aba ana ala umma mu mun tadda uwayenmu akan wannan addini da muke kan shi wa inna ala atharihim muqtadun mu kuma za mu zamo muna bin san mahaifanmu ne za mu yi koyi da su to in ya zamana mahaifan ku su kuka fi so akan Allah da ma'aiki wa ikhwanukum in kana aba'ukum wa ikhwanukum in ya zamo ƴan uwanku in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum in ya zamo ƴan uwanku da ƴaƴanku da kuma wanda suke in in kana in ya zamo mahaifanku da ƴaƴanku da ikhwanukum wa azwajukum da matanku wani lokaci zai zama ‘ya'ya ne za su sa mutum ya bar abin da Allah da ma'aiki ke so saboda ya biyar da ‘ya'yan shi zai iya ganin wani abu umarni na Allah ko ma'aiki sai ya sa yarda ‘ya'yan shi gaba ga yarda Allah da yardan ma'aiki don haka Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ‘ya'yan ya ce masu fitna innama amwalukum wa auladukum fitna ‘ya'yanku dukiyarku da ‘ya'yanku fitina ne ta ina ‘ya'ya ke zamowa fitina wani yaron san shi zai sa mahaifanci su saki hanya wannan yaro wanda khadir ya kashe alaihi salam an ce ammal gulamun fakana abawahu mu'minaini mahaifan shi mutanen kirki ne fa khashina an yurhikahuma bughyanan wa kufra sai muka yi gudun ya tunkuɗa su cikin kafirci da wuce iyaka don haka khadir ya kashe shi kamar yadda muka sani a kissarsu wa azwajukum wani lokaci kuma mata su ne ke iya sa miji cikin hallaka ya zama na ga shari'a ga abin da Allah ke so ga kuma abin da matarka ke so wasu so da yawa sai su gabatar da abin da matan su ke so akan abin da Allah ke so tare da Allah ya sifanta matan nan da 'ya'yan qala inna min azwajikum lalle tabbas wasu daga cikin matanku wa auladikum wasu daga cikin 'ya'yanku Allah ya ce aduwwan lakum fahdharuhum makiyanku ne ku yi hankali da su wa in da'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim kidan in ya zamo matanku wa azwajukum wa ashiratukum da waɗanda suke abokan zama ne abokan zama wani zai iya fifita abokan shi ma ashira su ne dangi wanda suke makusanta wa anzir ashirata kal aqrabin to in ya zama na abokan zama dangi waɗanda suke makusanta mutum zai gabatar da su akan Allah da manzan shi Allah ya ce fatarabbasu ku jira abin da zai zo wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha da dukiya wadda take kun tara ta mutum in yaji dukkan abin da zai kawo mashi karya arziki ko ragewar dukiya ko da Allah ya ce yana son wannan abin yana iya yaƙi shi mutane waɗanda suke hana zakka su ki badawa saboda ne gudun kan wannan dukiyar tasu ta tawaya kuma Allah bai ce ka bada ba sai biyu da rabi cikin ɗari kaɗai amma Allah zai ce ka bada ka ce a wa amwalu da taraftumuha da dukiya wadda take kun tara kuna gudun katta rage ko hatsari ya same ta wa tijaratun takshawna kasadaha ko kasuwanci wanda kuke tsoron kai yayi kwantai a kasa sai da abin da kuke samun kasuwanci ya zamana akwai wani abin da ya kamata a ce ka bar abu kaza sai ka ki bari saboda gudun kai ya zama da kasuwa ta yi ƙasa sai ya zama da Allah ya ce kakka yi abu kaza amma kana ganin cewa wannan zai fi tara maka kuɗi sai ka yi to in hakan ya kasance Allah ya ce fatarabbasu ku jira abin da zai zo wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha da wuraren zama waɗanda kuka yarda da su ya zamana a wancan lokacin kenan mutane ne na makka mutane suna da gine-gine wanda suka yi wurare wanda suke suna da gonaki suna da gidaje wanda za su zo nan su zauna za su je can su huta to sai katsan sai ya zama annabi ya tashi daga makka ya koma madina kuma ya zama sahabbai ana neman su zo su yi hijira daga makka zuwa madina wani san gidan shi wanda ya gama ginawa wanda yake gida ne na hutu sai ya hana shi ya tashi ya je ya tar da ma'aiki wani gona da ke gare shi wadda take ba shi ‘ya'yan itace da innuwa da jin daɗi sai ta sa ya ƙi tashi ya bar makka ya koma madina saboda bin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ne wata jaratun da shauna kasadaha wa masakinu tabbaunaha da wurare waɗanda kuke masannai wanda kun yarda da su in ya zamo waɗannan a habba ilaikun min Allah wa rasulihi su suka fi soyuwa gare ku ababe ne guda takwas kana gani duk in kaga an ki Allah to sanadiyyar waɗannan ababe ne duk in kaga an kauce ma shari'a ta Allah waɗannan ababen ne uwaye ya'ya yan uwa waɗanda suke dukiya kasuwanci gidaje waɗannan su ke sa a bar Allah dama to in ya zama da kuma za a sa su gaba ga Allah da ma'aiki Allah ce fatarabbasu don haka Umar radiyallahu anhu annabi yana kama da hannun shi annabi yana nuna soyayya ga sahabban shi wani lokaci akwai luga ta jiki wanda yadda ka yi mu'amala da mutum haka zai ji daɗi lura ta jiki riba annabi me yasa ya umarni da shafa kan maraya shafawa aiki ne ka shafa kan kai yana ba da wani abu a zuci wanda yake na jin daɗi sai zama da ka samu wata lada daga wajen Allah saboda shafa kan shi Abdullahi ibn Umar da zai fito wani hadisi sai da ce sai da annabi ya kama kafaɗa ta sai da ya kama kafaɗa ta ya ce kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabi Umar radiyallahu anhu annabi yana rike da hannun shi wannan alama ce ta kauna in ba ka san mutum ko gaisawa kuka yi neman kake ya ma zai jaye hannun shi ka jaye naka dan haka suka sifanta annabi da yana daga cikin makarimul akhlaq nashi ma'aiki in ya gaisa da kai kai ke fara jaye hannunka kamin ya jaye to yana rike da Umar radiyallahu anhu alamar cewa annabi yana kamna Umar radiyallahu anhu kuma Umar ya yi shuhuri da wannan kamna wadda ma'aiki ke mashi menene zai bai da martani da wannan kamna ya ce ya ma'aikin Allah anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi kai annabi na fi son ka da kowa sai dai kaina ya faɗi gaskiya saboda suri na ɗabi'a wannan kowane ɗan adam yana son kanshi fiye da yadda yake son wani annabi ya ce ina hatta akuna ahabba ilaika min nafsik sai ya zamo yadda kake sona ka fi sona da kanka daga nan umar radiyallahu anhu ya ce الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الآن يا عمر ينزني إيماني يتك توسو قمنا كشي بيوني أقوي سونا طبيعة أقوي سونا شريعة سونا طبيعة za ka so ɗanka ko mun lalacewa shi za ka so babanka ko mun lalacewa shi za ka so duk wanda yake makusancinka ko mun lalacewa shi wannan ɗabi'a ce ba a cewa kakka mai wannan kamnan za ka iya kin mutum kuma saboda kawai kamar shi bata burge ka ba wannan ƙi ne na ɗabi'a akwai so na ɗabi'a akwai ƙi na ɗabi'a so na ɗabi'a ka iya son wanda bai cancanci ka so shi ba sai ka so shi ba ali ibn abi talib ya so iya abu jahalin diba ga abu jahalin yanda ya cutar da annabi shi ne mai shawara a ɗauko mahaifa da ƙazanta annabi na sallah a zo a azaba shi ita in ba dai zuciya ba ta kaka wanda ke aure da ɗiyan ma'aiki ya ji yana son ɗiyan wannan maƙiyin Allah to wannan karkata ta zuciya kenan in ta ga abin da ya kamata ta so don shi sai ta so ko da abin nan kuma ba na kirki ba ne so na ɗabi'a kenan za ka iya ƙin abu ka ga mutum kawai kamar shi ba ta birge ka ba ka je na baka haushi to an hana in ya baka haushin ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka bashi wani abu amma abin da kake ji a zuciya din nan ba a hana ka shi haka kana iya dan kwallo karin kurum ya rinka birge ka dan wasa kawai saboda kwarewa sai kawai ka gaina birge ka to wannan karkata na zuciyarka ba a hana ka shi amma abin da ba a so ka mai soyayya wanda za ka iya fifita wani musulmi wanda bai birge ka a kan shi wannan an hana shi to umar radiyallahu anhu da farko so na ɗabi'a ya furta ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nuna mashi wannan so da ake ake so ya ma ma'aiki so ne wanda yake na shari'a ba na ɗabi'a ba kenan in waɗannan ababe ya zama na su ne kuka fi so da Allah da ma'aiki fatarabbasu ku jira hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah madaukakin sarki ya zo da al'amarin shi malamai suka ce menene al'amarin Allah wanda ake tunanin Allah ya zo da shi suka ce fatu makka za a zo a buɗe makka wanda ma basu musulunta ba za su zama ƙarƙashin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma lokacin da za ku haɗu da annabi wajen yaƙi a rinka karkashe ko kenan dai ku jira akwai ƙarin lokaci? akwai biyar za mu shiga cikin yaƙi na hunayin kenan kamata ya yi gobe mu cike da shi wannan yaƙi kuma gobe shi ne ƙarshe in allah ya yi a yau dai ya kamata mu dakata a nan da ya kamata mu dakata sai gobe in Allah ya kai mu rai kama nan taqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين Jazakum.
kenan sauran lokaci wanda ya saura sai a cike shi